أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imam al-barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan darasi na 27 sati da ya gabata mun yi magana a kan buƙatuwar alkur'ani mai girma ga sunna ta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam abinda yake saba ma waɗanda su suke cewa da alkur'ani kaɗai za su yi aiki alhali abubuwa da yawa sun zo a cikin alkur'ani mai girma a dunkule sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta warware su daga cikin manya-manyan abubuwa da suka zo a alkur'ani a dunkule shine sallah Allah subhanahu wata'ala ya ce wa aqimus salata amma warware ta ayi bayanin ta dalla-dalla yanda za ta kasance wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya koyar da al'ummashi don haka ba mai wadatuwa daga sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce fasara ta alkur'ani mai girma ita ce bayani ga abin da Allah ya sauko a dunkule subhanahu wata'ala yau insha Allah za mu tashi akan inda mala yake cewa wal kalamu wal jidalu wal khusumatu fil qadari khassatan manhiyun anhu inda jami'il firaq لأن القدر سر الله ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه أصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وكرهه التابعون وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم نعم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك مالك توا والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق فرق مالك توا مغدا ko jayayya ko rigima filkadar a kan abin da ya shahi matsala ta alkadar bi ma'ana kaddara abu khasatan shi kadai kamar wannan bangare kadai manhiyun anhu an hana mutum ya shiga rigima akan wannan matsala ta alkadar inda jami'il firak gabaki ɗayan firak na ahal sunna sun amince sun yarda cewa wannan ba abin da mutum ba ne zai sa bakin shi a ciki me ake nihi da alƙadar ka ringa tambaya me yasa Allah ya kaddara wani kaza ne me yasa wani zai zama kaza wannan me yasa da me yasa me yasa kin wannan shi aka hana ka shiga cikin shi Allah subhanahu wataala ya ce ma ya halitta halitta a cikin su akwai ɗan wuta akwai aljanna sai ka ringa tambaya to me yasa za a sa wani wuta me yasa za a sa wani aljanna me yasa wani aka aka mai baiwa kaza wani ba a mai ba me yasa wani aka bashi annabta wani ba a bashi ba me yasa wani aka bashi ilimi wani ba a bashi ba me yasa wani aka bashi arziki wani ba a bashi ba to wannan abu ne eh muqaddari ne daga Allah subhanahu wataala to wannan mas'ala ta alqadar shine malamai suka ce wannan ba al'amarin ka bane ba sha'anin ka bane bakka sa baki a ciki kawai Allah ya ga dama yayi abin shi halitta shi ce komi nashi ne duniya tashi ce lahira tashi ce mutum da aljani da dabbobi da komi da ka sani a duniya nashi yanda ya ga dama yake sassauya abubuwan shi kuma yake ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama kamar yadda ya gabata mun yi bayanin cewa ko a cikin annabawa sai da aka faddala wasu akan wasu hakanan kuma a cikin mutane aka faddala wasu akan wasu haka Allah ke tsarin shi kuma kowa a daidai gwalgwadon abin da yake da shi jarabawa ce a gare shi lafiya gare ka jarabawa ce a gare ka Allah sai ya tambaye ka wannan lafiya da na baka me kai da ita ya ka kasance a rayuwarka ta duniya an baka karfin jiki an baka lafiya akwai wanda a kwance ki shin ka yi ka ba Allah subhanahu wataala shin ka tashi ba ba ka sala ka yi sallah kame kaza kame kaza kame kaza duka sai an tambaye ka akan lafiyar da Allah baka haka nan sai an tambaye ka akan duk abin da ka sa a cikin ka ya kai ka same shi ko mi ka samu ya an tambaye ka ya ka same shi ya ka bada shi kenan kaga kowa gulgudan yanda yake matsayin shi to Allah subhanahu wataala jarabawa ce yake mishi kuma sai ya tambaye shi akan shi don haka kaddara abin da shi kaddara shi ne malar sai ce sirrullah wannan sirri ne na Allah ba kada shiga cikin shi kaga ba kai ka zaɓa ba iyayenka su aihe ka kawo gani kai sun zama iyayenka sun aihe ka haka ne ba kai ka zaɓa ba a gari kaza za a aihe ka kawo ganin ka kai ka a samu kanka kai ɗan gari kaza ne in Allah ga dama sai yi ka ɗan saudiya ko ɗan amurka ko ɗan kaza ko ɗan kaza amma ya zaɓa ya ce kai a nan za a kaka ba zaɓinka ba ne ba tsarin rayuwa ka yadda ka biyo shi da tsarin rayuwa wani yadda ya biyo shi duka kowanne da irin tsarin da Allah ɗora shi ba zaɓa kai ba haka Allah ya so ka kasance kenan abin da ya shafi kaddara abin da Allah zai ke kaddara shi to kai babu kai babu magana a kan shi shi ne ma yake cewa wa min usulil iman wa arkanil iman al iman bil qada'i wal qadar shi yasa daga cikin asali na imani rukuni babba na imani ya kasance ka imani da abin da ya shafi kaddara ita kaddara so ake kasance ka yarda kuma ka yi imani allah ne dora maka rashin lada same ka ka yi imani cewa allah ne dora maka ka zargi wani rashin kaza ne ka samu ka yi imani cewa allah ne kaddara maka to imanin wannan da kaddara nan ne ake shan fama tare da wasu daga cikin mummunai sai ga mutum ya yi imani da komi amma daga wata jaraba ta same sai gani hankalin shi ya tashi ya huta daga haicin shi ya ɗauki abin ya ki sallama ma ubangiji ya ɗora ma wannan adam wannan abu shi kuma ƙaddara ubangiji ba a miƙa ma kowa ita allah subhanahu ta'ala ake miƙa ma ita ina fata an gane shi ne ke cewa imaninka da ƙaddara da abin da ya zo kawai ka ce haka allah ƙarar shi kenan ƙaddara allahu wa ma sha'a fa'ala sai ce walƙadar huwa ma ƙadahu Allah wa ƙaddarahu fil azali ita ƙaddara shi ne abinda Allah ya ƙaddara ya rubuta shi tun asali ya ce minal hawadithin lati taqaw daga cikin abubuwan da suke faruwa wa kullu ma yahdusu fa innahu lam yuhdi lam yahduth i'tibadan da abinda kage yana faruwa ba dan karan kanshi bane faru he da aka so ya faru au duna sabiqatin taqdiri min Allah ko kai tsammanin cewa wani abu in ya faru ba Allah ya tsara ya kasance haka ba a kawai ka yarda cewa haka Allah ya tsara abin shi haka tayi take in an yi kaza kaza zai faru an yi kaza kaza zai faru yace alima balillahu subhanahu wataala alima ma kana Allah subhanahu wataala ya san abin da ya wuce wa ma yakunu da abin da yake faruwa yanzu ma kana fil madi kenan da abin da ya kasance a baya wa ma ya kunu fil mustaqbal hallau abin da zai kasance a gaba ma duka Allah sai ya alamu ma kana wa ma sai kunu wa ma iza kana kaifi kunu Allah subhanahu wataala ya san abin da ya huce ya san abin da zai zo a gaba kuma in ya zo ya zai kasance duka Allah sai kuma kaddarawa shi ce yace thumma kataba zalika fil lawhil mahfuz Allah ya rubuta wannan a cikin lawhil mahfuz shi ne sai kawo wannan asarin yake cewa fa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam abinda Allah fara halitta shi ne al-qalami qala lahu uktub ma huwa ka'in ila yawm al-qiyama aka ce ma al-qalami rubuta da abinda za a yi har zuwa ran tashin kiyama kakaf a duniya haka ya shiga rubutu sai da ya rubuce komi har wannan zaman namu an rubuta shi ruwa da zaka sha an rubuta shi komi an rubuta fajar alƙalamu bi ma huwa ka'in ila yawmil qiyama haka abu yake rubuce haka alƙalami ya rubuta komi har zuwa tashin kiyama komi yana da rubuce komi sai dai kuma Allah in ya ga dama yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit kaga dai duka ne ba abu ta ba daga cikin abin da Allah kadarta ne Allah yana goge abin da ya ga dama kuma ya rubuta abin da ya ga dama ba abu ta ba dai da cewa ne shine mai kaddara mu shine mai yi shine mai hanawa yace wa kana khalqul qalam sabiqan li khalqi samawati wal ardi bi 50 alf sana wannan alqalamin da aka halitta aka ce mai rubuta ya riga ya halitta sama da ƙasa ma da shekara 50 shekara 50 ya riga ya da aka yi komi aka rubuta ta kwana ma aka halici sama da ƙasa wa kana arshin lahi jalla wa ala alalma al'arshin ubangiji kuma tana sama mutu a nan ne malamai suka ɗan samu ikhtilafi wayannan su ce wanne aka fara halitta tsakanin alƙalamin da kuma al'arshi na ubangiji wasu ce al'arshi wasu ce kuma alƙalami shi dai daga nan ya ce lokacin da aka halicci an halicci alƙalami an umarce shi rubuta duk abin da zai ranar tashin kiyama sai kuma aka ce wa kana arshu alal ma sai malamai suka ce al'arshi dama alƙalmu ma'anar ya isko shi Allahu alam sai ce wal kalamu wal jidalu wal khusumatu fil qadari khasatan manhiyun anhu magana da jayayya ku ringa gardama da mutum a ringa fada akan abin da ya shafi kaddara yace wannan a hana shi a hana shi tunda akwai da zaka samu za su shiga cikin abin har ya kai inda suna nema su fita daga musulunci sai ka ji mutum yana cewa to aini ko na yi aiki an riga an rubuta ina zan kasance ko ban yi ma an riga an rubuta ina zan kasance yanar mai amfanin yin ka ji ko na yi aiki dama allah ya rubuta ni ɗan aljanna ne kenan to ba yi na aikin ba ko ban yi aikin ma kenan sa na zai ko ban yi aiki ba ko na aiki Allah rubuta ni dan wuta ne to me amfanin in bata lokaci a kai to wanda zai irin wannan tunanin shine zai shiga cikin husuma da jidal aka abin da shi kaddara shi sa aka hana shi saboda akwai wanda zai ringa huce iyaka har ringa zargin cewa to me yasa wannan shi za a sa shi wuta wannan a sa shi aljanna alhali kowa sa shi aka yi abin da yi kaga ni sai shiga sirrullah shi sa muka ce abu da farko alkadar sirruwa halitta shi ce duniya shi ce kayan shi ne yadda ga dama zai yi da kai sirrin shi ne sirrin shi ne ya zaɓa ya kasance kaza da kaza ya kasance kaza kenan ba kai babu shiga cikin wannan abu hakan da jayayya a kan shi sai malik ya cewa wa kadhalika la yajuzu la yajuzu al-jidal fil qada'i wal qadar limada yu'addibu Allah kaza bai dace ba ka ringa jayayya akan qada wa qadar hakkar kai inda zaka ringa cewa me yasa Allah zai azabtar da wani limaza ya fa'alu Allah kaza me yasa Allah zai kaza kama sabaka kamar yadda ya gabata annahu la yuqal lima ba a ce ma Allah me yasa wa kaifa ba a tambaya yaya kaza yake kawai aka baka labari so ake kai imani saboda imani gangariyar imani ya kahu ne ya zamana ne akan imani da gaibu imani da gaibu shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin sai ce alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salat wanda suka yi imani da gaibu saboda mafi yawan al'amurra a gaibu suke aljanna wuta al-gaibu ne mu yanzu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bamu gamu da shi ba kamar ya kasance abu ne wanda bamu yi mushahadar shi ba amma kuma kai imani da shi an ba ka labarin akwai kaza a sama za a yi kaza za a ana kaza ko za a yi kaza baka sani ba gaibu ne kuma kai imani da shi to haka ake so kasance mai imani akan duk abin da Allah kadarta a duniya ba a so ka rinka yawan tambaya ya kaza ya kaza ya kaza sai ce fala yu'taradu ala Allah subhanahu wa ta'ala wala tadkhula fil qada'i wal qadari bil jidali fa innaka lan tasila ila natijatin diyan da ka kasance wajen tunani da iya falsafa da iya filo da iya sassauya zance da iya tunani diyan da ka kasance babu ta yadda za a yi ka je zuwa ga natija ka samu rizulta akan tunanin za ka ringa yi akan abin da shari'a kaddara ta Allah subhanahu wataala sai ma da ce alaika taslim fa alaika taslim wal iman wala tadkhulu fi amrin min umurillahi lianna hadha la ya'lamuhu illa Allah abinda ake bukata da kai ka sallama kai imani kar ka shiga cikin al'amarin da ya kasance al'amari na Allah ya ce li an hada la ya alamu illallah saboda wannan abu babu wanda ya san shi ba Allah ya ce walan tantahi ila natija ba ka samu resulta ba a wannan abu wali hada yuqal ya ce saboda haka ne ake cewa alqadaru sirrullah qaddara sirri na Allah fa sirrullah la yudrak wa la yuhatu bihi abadan sirrin ubangiji kuma wani yayi kadan ya riske shi wani yayi kadan ya gano shi ya yi hada da shi babu ta yadda za a yi kasan sirrin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falatar fihi bala alaika an tu'mina bi ma ja'a fi nususi min alqur'ani wa sunnah kada ka shiga cikin wannan al'amarin ba naka bane ba kawai abin da ake bukata a gare ka kai imani da abin da ya zo a cikin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa taqifa inda haza kuma ka tsaya ana mu a addinin musulunci limiti ke da kai akwai inda tsida ka ake tsaya kake iki bakka shiga wani hurumin da ba naka ba a wancan abubuwan ne ake cewa ai kai kana da yancin kai tunanin abin da ga dama ka shiga ka yi duk abin da kake so kuma alhali in kai tunanin ma da karshe bakka iya samun natija a kai ko a karan kanka wa fi anfusikum afala tubsirun ko a karan kanka kai kadan ka ce sai kai ihaba ka gano hakikanin abubuwan da suke faruwa a kamata mu tsaya a kan rai na mutum allah subhanahu wata'ala yake da haddi yake defiyan duk wani mai ilimi a duniya ya tsalu na ka'anin ruhu kwalli ruhu min amin rabbi wa maƙutitu min al'ilmi illa ƙalila suna tambeka a kan rai kai dai kana da rai ka san akwai shi kuma ka san yana huda amma har yau baka san ba mine ne ran kuma ya yake an zo ake tambayin manzana sallallahu alaihi wasallam bai ba su amsa ba sai Allah ba da amsa da kanshi ka ce musu wannan al'amari na ubangiji kuma ku sani wa ma utitu min al-ilmi illa qalila duk abun ku duk abin da kuke takama da shi na ilimi kadan ne Allah ya warku kadan ne Allah ya warku to kaga al'amari ne wanda ba ba ka da ba a dora maka ba sai ka gano shi Allah bai dora maka ba da haka hutar da kanka ba za ka iya ba ko da a ce ka kwatanta sai yake cewa قوله منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدر سر الله يتي عند جميع الأمم أولا الأم باكدا القدر سر الله مسألة القدر سرنا الله والسر لا يمكن الإحاطة به shi kuma sirri na Allah babu ta yadda za a yi karske shi ko ga gano shi ya ce bihi ya ƙulu Allah jalla wa'ala wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha babu wani abu da za su iya samu na ilimi na Allah sai abin da Allah ya gana ba aje a zo duk mai ilimin da ka gani ake takama da shi ake ziga shi mai ilimi ne Allah ne ba shi ilimin halitta ce da Allah shi Allah halicce shi ya ba shi kwallo ya ba shi komi bari hayya iya gano yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke ya ce wa ma khalqahum a cikin sura taha wala yuhiduna bihi ilma yace la tadkhulu fi shu'uni llahi azza wa jal lakin alayka bi shu'uni nafsik sai ma ne ba mu shawara an sai ce kaga wannan al'amari na na kaddara kada ka bata lokacinka ka ce he ka gano yanda Allah ya rarraba al'amuran shi a'a wannan al'amari ne na kaddara ba a nema ba kasance don haka ka hutar da kanka kai abin da ake bukata a gare ka alaika bi shu'uni nafsik ka tsaya ka damu da kanka ka damu da rayuwarka alaika bil amali salih wa tarki zunub ka me da hankali wajen ayyuka na alkhairi ka me da hankali wajen barin zunubai wa bit taubati minha da kuma neman tuba zuwa ga Allah da wannan zunuban da ka aikata wa hasib nafsaka ma dumta ala qaidil hayat Allah yana ce maka eh ana bukana ana neman ka kama kanka hisabi matakar kana kana rayu ko hutu ba ba a rihe ta ba sai ka koma zuwa ga Allah ka tuba kama kan ka hisabi a ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba haka za a ce mana tashin kiyama to kafin wannan rana ta zo kama kan ka hisabi tun anan duniya kamar yadda Umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kuma kan ku hisabi kafin a muku hisabi kenan abin da ake bukata ga bawa ya shagarta da shi ba wannan matsala ake so ka damu da ita ba ka damu da rayuwarka ake so kamar da muka faɗa mun kawo hadisi a kwanakin baya ihris alama yan faruka ka damu da abin da yake amfaninka yau ko ka san ko kana kana nema yi ka gano kaza kaza kaza ba na ce zaka iske ba ba abin da zai amfane ka bane ka shiga sai ka je ma ka bar musulunci baka sani ba saboda shedan zawa zai ruɗe ka ya sa ka bar hanya ta wannan hanya kenan gara ka damu da abin da zai amfane ka yace ishtagil wa nafsak amma an tushgila nafsaka bil qada'i wal qadar wa limadha kana kaza wa limadha yakunu wa in kana Allah muqaddiran maqadir fa ana lastu bi hajati lil amal fa hadha kulluhu kalamun batil amma ka zo ka damu kanka ka rinka kai me yasa akai kaza ya kaza zai kasance ai tunda komai an kaddara shi ni ba sai na aiki bace duk wannan zance ne na banza wala qimata lahu bi da qima komi kawai abin da ake bukata da kai ka himmantu da ayyukanka na alkhairi ka himmantu ka wasa zunubai sai ma yake cewa wa nahar rabb jalla ta'ala al-anbiya an al-kalam fi qadar sai ce annabawa ma Allah subhanahu wata'ala ya hana su shiga zancen mas'ala ta al-qadar annabawa ma me dalilin mala akan wannan sai ce nahallahu al-khalqa الأنبياء وغيرهم عن الكلام في القدر والأنبياء ما ذكر عنهم أنهم اعترضوا على القدر أبدا يتي سبودا هل يوم بمسامو بوتر رواية ko alƙur'ani ba a kawo ba cewa an samu wasu annabawa sun shiga cikin al'amarin ƙaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala ba taɓa samu ba ko annabi ibrahim da ya nema ya ce rabbi arini kai ba tuhi mauta sai da aka mai magana mai ruwan kashe awalam tu'min baka yi imani bane sai ce bala wallahi na yi imani walakin ya dama inna kalbi kawai dan dai karin suwa ne ina so a gwada mini shi ma ne dan ya ga yana da matsayi na annabta wanda Allah yana sanar da shi abubuwan da ba a sanar da wasu bayi ya kai wani mataki mala'ika yana zuwa wurin shi ana kame sako shine ya nemi irin wannan amma da ni da kai da sauran gama gari ba mai hurumin ya ringa tunani ko ringa bata lokacin shi akan abin da shahi kaddara ta Allah subhanahu wataala na sai ke cali annahum ya'lamuna azamat Allah annabawa sun san girman Allah wa hikmatu sun san hikima ta Allah akan abubuwa Allah bai yin abu haka na sai da hikima ka sani ko baka sani ba amma akwai hikima a ciki yace wa yastaslimuna wa ya ta'addabu na Allah su sallamawa suke yi kuma suna ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala wala yas'aluna an shay'in laysa lahum fihi maslahatun ba sa tambaya abu wanda bisa da maslaha akan shi wala manfa'a bisa da wani amfani akan shi fal anbiya'u lam yas'alu anhu amna ba su ringa irin wannan tambayoyi ba wa kadhalika lam yas'al anhu atba'ul anbiya'i qad haka mabiya annaba ma ba su damuwa da irin wannan to kaga annabawan da suka gabata su ba su yi ba ba su ringa tambaya ba akan kaddara ya aka yi kaza ya Allah zai yi kaza ba su ringa wannan tambayar ba to haka mabiyansu ba ba su yi ba to me yasa mu kuma za mu ɓata lokacin mu akan irin wannan saboda mun samu wani wanda ya wani nazarin shi daga cikin misali ko filosof ko wani abu ya kama na wani abu da zai kama na shubuha a cikin addini ai suna nan ba fasa ba za su kullum sun ka irin wannan shubuha to me yasa Allah zai kaza me yasa kaza me yasa kaza saboda mai su caza ka haka ringa tunanin mara kyau ka baje ka bar musulmancin ba gira ba sa ba don haka ka shafa ma kanka lahiya wannan limiti ne aka maka kakka shiga ciki khaddul ahmar lin rouge da ake cewa lin rouge kakka shiga ciki wannan al'amari nawa na Allah subhanahu wata'ala sirrul lahi da yace inna ma kana al-anbiya wa atba'uhum yattajihuna ila al-amali su annaba kawai aiki suka sa gaba wayunauna bihi kuma suna kokarin yanda za a yi su kiyaye su yi aikin yace wa ma kanu yasaluna anil qada'i wal qadar illa min babil i'tiqadi wal iman bihi in kaga suna magana akan wannan mas'alar kawai dai dan su ƙara imani kuma itikadin su ya zamna akan cewa wannan al'amari na Allah subhanahu wa ta'ala sai ma da yake cewa ya kama na hadisi yake cewa wal imanu bil qadar bil wal qadar yuri min ash-shukuki wal awhami wal ahzan ka sani imanin ka da kaddara yana daga cikin abin da zai hutar da kai daga kuttu na duniya daga damuwa da bakin ciki wanda kake ciki na duniya to imani da kaddara shi zai hutar da kai da irin wa'annan abubuwa ta wata hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ilam annama asabaka lam yakun li yukhthiaka wa ma akhtaka lam yakun li yusibaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace mana ku sani ka sani duk abin da kaga ya same ka babu wata yanda za a yi wannan abin ya kauce maka wa ma akhtaka lam yakun li yusibaka abinda kuma ka gani bai same ka ba dama biya same ka ba to wanda ya imani da irin wannan cewa duk abin da ya same ni dama Allah ya karanta zai same ni babu ta yadda za a kuma in kauce mishi duk abin da bai same ni ba dama Allah ya karanta ba zai same ni ko ya aka yi to wanda yake da irin wannan zai huta a zuciyar shi duk abin da ya samu ya san Allah ne duk abin da bai samu ba ya san Allah ne Allah ne bai bada ba bai bana ba sai in nema a gaba kuma takan rashin baka ne alheri ne a gare ka so da yawa gashi nan abu kana ganin cewa ka samu wani babban abu alheri ne a hannunka amma shi zai ma sababin wasu abubuwa wanda baka taba tunanin zasu wari da kai a rayuwa ba kuma da yawa akwai misalai kenan idan ka ga abu bai baka same shi ba kada ka tada hankalin kada ka damu Allah hake su kuma kai fata ya baka abin da ya shi alheri shi yasa mazala sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa idan wani abu ya same mu ni addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha ya allah gare ka muka zo kuma hallo gare ka zamu koma ya allah ka bani lada a wannan jarba ta same ni kuma ya allah ka masanya min mafi alkhairi ta in kai wannan kawai ka shiga sha'aninka ka ba Allah komi ka ba shi komi mai yi mai komi da komi shi ne ka mai kama kada ka damu komi insha Allah zai warware to wanda yake da imani da kaddara wannan tashin hankali na rayuwa bai dama shi ko kada yace fala ta kullu anni fa'altu kaza la kana kaza kada ka shiga duniyar laulawiyat law fa'altu kaza inda nayi kaza da kaza ne inda nayi kaza kenan kana ganin cewa kana da wata dabara da zaka yi ka kauce abu a'a kawai kaddar Allah wa ma sha fa'ala haka Allah ya kadarta kuma ya abin da ya so shi yake faruwa qawlu yace wa la hannabi sallallahu alaihi wasallam an al-khusumati fil qadar wa kariyahu ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kariyahu at-tabi'un wa kariyahu al-ulama wa ahli al-wara magana shi da yace a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yayi hani akan rigima akan abin da ya shahi kaddara haka sahabbai sun ki wannan tabi'ai sun ci wannan malamai sun ci wannan mutane na gari sun ci wannan ya ce lamma zuharatul qadariyya fi awafir asri sahaba akwai wata firka ta bid'a wanda ke ce ma qadariyya da ta bayyana a ƙarshe ƙarshen rayuwar sahabbai ya ce an kara sahaba alaihim kayatul inka sahabbai sun musu inkari sun ce ba daidai bane ba sun nuna musu hanyar da ita ce ta hidacewa wa haddaru minhum وبينوا أن العبد عليه أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه sahabbai abin da suke karanta da al'umma kenan ku kiyaye magana akan wannan abu sun bayyana sun ce ku sani bawa abin da yake a gare shi kawai imani ne cewa duk abin da ya same shi babu tunda za a iya kauce kuma hallo duk abin da ya kauce mishi babu tunda za a dama ya same shi yace wa mallam wa anna man lam ya'taqid hada fa inna Allah yuhriquhu billah duk wanda bai itikadin wannan ba to Allah zai kona shi da wuta haka sahabbai suka rinda kiransu yace haka da tafaqat kalimatuhum lamma zaharat firqatul qadariyya fi waqti duka sahabbai suka yi ittifaki akan wannan suka gamu suka cibne wuri guda suke kiran mutane akan cewa ku bar magana akan abin da ya shafi qadar qaddara wannan al'amari ne sirri ne na Allah subhanahu wataala bala yace fa alayka bit taslim wal iqrar bil iman wal iqrar bil iman abin da ake bukata a gare ka ka sallama kuma ka yi ikirari da imani kawai sallama ake so ka yi duk abin da ya zo kawai haka Allah ya so haka Allah ya karanta hada huwa alwajibu alayka nahwa alqada'i wal qadar at-taslimu li qada'i Allah wa qadarihi kawai ka sallama ma Allah wallahi duk abin da ya same ka imaninka shine zai kai ka lokacin da za ka ce kawai haka Allah ya so ko wata irin asara ce kawai haka Allah karanta shi kenan ko ka shiga sha'aninka wallahi wannan zai hutar da kai hutu wanda babu ta yadda za a yi ka same shi a tunani da za ka ringa yi na cewa he kawar wani makanka a to haka allah karanta malai ke cewa min husni islamin mari tarkuhu ma la ya'ni manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin kyawun imanin ɗayanku musulmcin ɗayanku shine ya bar shiga abin da bai shahe shi ba to kaga an gaya ma magana akan kaddara abin da bai shahe ka ba sirri ne na Allah a kan rayuwar duniya ba tsakaninka da wani ɗan uwanka wanda kake tare da shi baka shiga abin da bai shahe ka bana shi annabi ya gaya maka ya ce ka bari yana da cikin kyawun musuluncin ka kakka shiga abin da bai shahe ka ba to ina ga Allah subhanahu wataala an hana ka shiga na mutum ma bare na Allah kai ma kana da naka kai ma hakuta kake kana da sirri to an gaya maka wannan na Allah ne ka shawo ma kanka lafiya ka dangana kawai haka Allah ya so ka sallama ya ce wa'atiƙad ma ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jumlatil ashiya kuma kai itiqadin da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya tabbata kawai kai imani kai itiqadi ka amshe shi da hannu biyu inda har ya tabbata imanin ka da haka shine kuma zai gaskata imanin kama da manzo sallallahu alaihi wasallam waskut amma siwa dalika kai shiru akan abin da ya kasance ba a zuwa ba ka shiga Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasuku ya kun da ku imani kada ku ringa tambaya akan wasu abubuwa wanda in sun bayyana a gare kuma abin zai zama tashi hankali a tare da ku kenan abin da ba a baka labarin shi ba kawai shi kama bakinka wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim bai dacewa ga mummuni mutum namiji da mummuni mace mummuna mace idan qada Allahu wa rasuluhu idan Allah subhanahu wataala ya yanke wani al'amari da manzon shi an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya kasance suna da wani zabi akan a cikin al'amuran su wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina dukkan wanda ya saba ma Allah da manzon shi hakika yayi bata bata mabayyani na'am mazala sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa inna allaha farada fara'id fala tudayyi'uha Allah subhanahu wata'ala ya fallanta muku abubuwa fala tudayyi'uha kada ku ku walakanta su ko kuma ku kiyin su ku yi banza da su wa harrama ashiya'a fala tantahikuha Allah subhanahu wata'ala ya haramta abubuwa kada ku aikata su wa sakata an ashiya'a rahmatan bikum ghayra nisyanin fala tas'alu anha Allah subhanahu wata'ala ya yi shiru kan wasu abubuwa rahama ce a gare ku da aka yi shuru aka ki gaya muku ko aka ki dora muku su kawai an yi shuru an kyale rahama a gare ku ba dan an mance ba to kada ku dinga yawan tambaya a kansu kenan na kai kai da baka yi da sama abubuwan da aka dora maka ringa nema ka shiga abubuwan da ba da ba a saka ba da haka a kiyaye kenan dai a takaice a nan abinda ma ne yake so nuna mana aqida ta ahlus sunna ingantacciya ahlus sunna wal jamaa shine akan matsala ta kaddara kawai sallama ba ake kuma wannan aƙida ce wadda take da asali a Kur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai in Allah ya kaddarta abu sallama ba ake duk abin da ka gani kawai ka ce haka Allah ya so duk abin da ya same ka ka koma zuwa ga Allah ka maida zuwa ga Allah baka samu ba Allah ne ka samu Allah ne kullum ya kasance wannan shine itikadinka to zaka zama lafiya قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة وطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفردت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورجع إلى مكة إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة كاي هجرة daga maka zuwa madina mazala sallallahu alaihi wasallam an yi isra'i da mi'raji da shi abinda ake cewa isra'i shine tahiya da aka yi cikin dare daga garin maka zuwa baitul maqdis a wannan lokaci baitul maqdis a wannan lokaci tahiya daga makka zuwa can aka dan an yi wata uku aje a dawo misali ga ayari masu tahiya in suka tahi su yi kasuwancin siwa ne su dawo suna ɗaukar irin wa'annan tahiyar tana ɗaukar kwanaki sosai to yanzu wata rana sai mala'ika jibril ya zo a wata ruwaya masu ke cewa da ya zo sai da ya hudu zuciya shi ya wanke mishi ita kamar yadda aka wanke mai ita tun yana karami a rannan ma aka sake wanke mishi ita aka mai da mishi a wannan rana sai aka kame alburak wata dabba ce ita dabbai tana ajiye kafarta ƙarshen inda ta gani inda idan ta ya gani na ƙarshe nan take ajiye kafarta haka take gudu da aka ɗauke shi a wannan aka tai da shi can masallacin kudus to nan shi wannan shi da ake ce ma isra shi ko mi'raj daga nan masallacin na kudus baitul maqdis aka ɗauke shi aka yi sama da shi to imani da wannan ya daga cikin aƙida ingantacciya ta ahlus sunna wal jama'a saboda abu ne wanda ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wannan abu sai da ya kasance wata mu'jiza wadda Allah subhanahu wata'ala ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam kuma hallau larabawa na wannan lokacin aka nuna musu cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam babban mutum ne ba irin yadda suke tsammani ba ne kuma hallau yana da matsayi babba a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma hallau jarabawa ce a gare su a gani wa zai imani wa zai kiyarta ana cikin ɗarɗar nawa zai shiga musulunci ba wasu na ɓoyewa mazala sallallahu sallam da sahi yake ba mutane labarin cewa ga abin da ya faru jiya abubakar da siddiq radiyallahu an bayyana mazala sallallahu sallam ya ba da labarin wasu ga tare suke cewa ka ji abin da mutumin kai ke faɗi ya ce ya faɗa ya ce wa an tai da shi masallacin kudus a waddaren jiya daga nan kuma aka yi saman saman bakwai da shi ya tambaye shi ya waɗi suka ce ya shi waɗi ya ce tabbas haka ne ya hani ya faru to wannan bawan Allah ya daga cikin abin da yake nuna ƙarfin imanin abubakar siddiq kenan shi kawai duk abin da annabi zo da shi ya wata rana masu salatu salam ya taɓa mai shaida bayyana ya ce ko kowa bai yarda ba abubakar da umar sun yarda suna da imanin da mazala sallallahu alaihi ya musu shaida akan shi wanda babu hukunto a kai shi yasa aka jera su a cikin al'umma masu salatu sallam mafi fadala wa'annan su ne kan gaba abubakar na hari umar bin khattab ke biyu ba to a wannan dare da aka zo da wannan alburak aka je masallacin kudus daga nan kuma aka yi sama da manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan tahiya ce wadda ba a taɓa yin irin ta ba a duniya babbar tahiya kenan subhanallazi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا wannan tahiyya da Allah subhanahu wata'ala ya ce linuriyahu min ayatin sai malamai suka ɗan samu ikhtilafi amma mafi yawan wanda suke kan ra'ayin cewa wai ba da jikin manzo sallallahu alaihi wasallam bane aka tafi su ne falasifa da mutakallimun wanda suke sa hankalinsu akan abin da shayi abin da Allah ya ce ayi da masan shi ya suke cewa ai ba da jikin manzo sallallahu alaihi wasallam aka tafi da shi ba ai ruhin shi ne aka dauka aka tafi da shi ko kuma suke ai a mahulki ne malamai sun tabbatar da cewa babu wani ruhi babu wani a mahulki tabbas manzo sallallahu alaihi wasallam shi kin ne da karan kan shi take saboda kalma ta cewa subhanallazi asra bi abdihi abd ana in aka da aka kira shi da suna abd ana itilakin shi ne akan abin da ya gama ruhi da jiki al'abdu ismun lirruhi wal jism ma'an da ruhi da jiki a lokacin nan ne za a kira mutum abd amma ruhu shi kadai ba a ce mai abd jism shi kadai ba a ce mai abd saboda magamin babu shi dole he da ɗaya zai abin a wajen falasifa mata suke ai mutum an yi shi da falasifa na musulunci da ke zance su ma da cewa akwai kurakurai a cikin nasu suke cewa ɗan adam an kawwana shi ne da abubuwa guda uku na harko ruhin shi na biyu rai shi na uku jikin shi aka ce to mi bambanci jiki shi Allah subhanahu wataala ba mu labarin cewa da ƙasa aka halicci mutum shi yasa idan mutum ya mutu aka binne shi ƙasa ce ta gamu da uwarta bayan shekaru in ka zo yake isko ba ko me ƙasar kawai dama ƙasar ce aka mata wani sadabar ta koma mata shi kuma ruhu akwai alam na arwa wata duniya ce ta musamman wanda ake ajiye rayuka wanda kuma ma'utitu min al-ilmi shi akan nan aka tsaya illa qalila shi ba a bincike a sanya wurin yake shi kuma nafs in ma ta zama ammaratun bi suci rai ce ta banza tana can gidan wuta in ma ta kusa ce nafsul mutma'inna ce a rai ce wadda take mai imani nafsul lawama kenan rai in mai tsarki ce tana gidan aljanna in ba mai tsarki ba ce tana gidan wuta shi kuma ruhi yana can duniyar rayuka shi kuma jiki ya game da ɗan uwan shi shi ne ƙasa idan an binne shi kenan kowa ya koma inda ya hutu an yi sosai Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya bukace ta da mutum sai ga masu gaba ke ɗaya kawai ka tashi wannan kuma shi ma na daga cikin abin da Allah ke kaddarawa wanda baka tambaya abin yake kasancewa ba a saka ba baka bincike kan irin wannan to a takaice dai mazala sallallahu alaihi wasallam an yi tafiya da shi da karan kanshi saboda kaulin da Allah subhanahu wataala ce linuriyahu min ayatina dan mu nuna mishi ayoyin mu akwai ayoyi da yawa a ciki a cikin wannan tahiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga tahiyar da yi daga wannan gari garin Makka zuwa garin masallacin Qudus tahiya mai nisa aka yi ta a wannan daren wanda inda a ce a wannan zamanin suke da musima mamaki ba a yanzu da ke da kwai jiragen da zasu yi wajen dimil kilometer a cikin awa guda kamar kifta da ido an ta an dawo to ka gani da a ce a wannan lokacin ne da takanyu su dama abin da ke wasu mamaki ya za a yi tahiyar da suke shan wahala a ce kuma an yi ta a dare guda to tabbas ya tabbata haka abu ya faru kuma dole mu gaskata saboda imani da manzala sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne guda uku طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر غداه وأن لا يعبد الله إلا بما شرع wannan su ne suke tabbatar da cewa lalle kayan imani da manzan rahama sallallahu alaihi wasallam to shi imanin sai ce daga cikin itikadi da ahlus sunna wal jama'a shine kai imanin cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam an yi wannan isra'i da mi'raji da shi wa sara ila al-arsh wa kallama Allah tabaaraka wa ta'ala lokacin da aka zo inda sidratul muntaha malaika jibril yake cewa niwa baki na nan ya koma bar manzo sallallahu alaihi wasallam to anan sai malaika cewa wa kallama Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah subhanahu kuma ya ma Allah subhanahu wa ta'ala magana kenan sun yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala to he dai inda aka samu ikhtilafi shin ya ga Allah ko bai ganshi ba da aka tambaye shi zai ki cewa nurun anna ara haske ne daya za mu kai shi aisha radiyallahu anha take cewa duk wanda ya ce annabi ya ga Allah ya ƙarya ya ƙarya ya tabbas ya ƙarya ta ce duk wanda ya ce annabi ya ga Allah kenan kaga a me ke suna dalilai sun nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah amma ya tahi inda babu wanda ya taɓa zuwa kuma ya tahi saboda babban al'amari babban al'amarin daga ciki liluriyahu min ayatina kuma hallau ya amsu babban ibada wadda ita ce sallah guda biyar a wannan dare ne aka amsu sallah guda biyar lokacin da aka fallanta ta guda hamsin ce da ya gangaro wajen annan musa annan musa ce kuma musa iya ba ya koma aka rage ya koma aka rage hatta kuma guda biyar ita ce muke yi to wanda yana nuna maka kuma daraja da kuma girman sallah a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya dawo garin maka a wannan daren a wannan daren ya dawo garin maka kuma da ya zo ba da labari ya ce ga abin da zai faru a wannan tahiyar tashi an gwada mai gidan aljanna a wannan tahiyar tashi ya leka gidan wuta a wannan tahiyar tashi ya ga mala'ikai a wannan tahiyar tashi ya ji magana Allah ya ga annabawa ya ga al'arshin ubangiji ya ga kursiyin ubangiji kai ya ga duk abin da ke da kai a sama wa ma fil ardi fil yaqza kuma da abin da ke da kai ma a kasa duka an gwada mishi kuma an akwalki ba a mawalki ba hamalahu jibril al buraq jibril ne ya dauke shi suka tafi akan wannan dabbar dashi hatta adarahu fi samawat aka yawo da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan sammai guda bakwai kiti a zo wannan kowa a ce wane ne ya ce mala'ika jibril ne kai da waye ce ni da muhammad sallallahu alaihi wasallam an mai izini ya zo ya ce an mai izini a buɗe haka nan sama ta wari ta biyu da uku an ta magana akan abin da ta isra'ila mai gashi yake cewa furidat alaihi salawatu khams fi tilka layla a wannan dare kuma aka fallanta mai salloli guda biyar waraja ila makka ya dawo garin makka lailatahu a wannan daren wa zalika qabla hijira wannan kuma ya faru ne bayan hijira ai bayan hijira sallallahu alaihi wasallam sai ma yake cewa wa alam anna arwaha shuhada fi hawasil tayr khudr tasrahu fil janna wa ta'wi ila qanadil tahta al-arsh wa arwaha al-fujjar wal kuffar fi bi'iri barahut wahiyar fi sirji yake cewa arwaha shuhada fa inda ruha allati biha yahya al-insanu yataharraku wa yudriku sirrun min asrar wa yudriku sirrun min asrar Allah azza wa jalla mala sai yake cewa rai na mutum mutum eh mi itikadin cewa da farko rai na shahidai ana ɗaukarsu a sanya su a cikin wasu tsuntsaye wanda suke yawo a gidan aljanna kafin mutum ya je shiga shi ne ma da ke magana ana suna yawo a saman itatuwa wanda suke ƙarƙashin wanda suke cikin gidan aljanna aljanna tunda aljanna ita nan dama da sun ka samu ikhtilafi a kan shin aljanna daga ba za a yi ta tana nan ita ce wata annaba adam ya shiga aka wuce shi wannan da dalilai na alkur'ani da sunna to shi ne malai sai ke cewa ka sani cewa rai wadda mutum yake rayuwa da ita ita kanta ita ma sirri ne na Allah kamar yadda ya gabata wai sa'alu na ta'an ruh kulli ruhu min amri rabbi babu wanda ya san hakika maka sai Allah sai ke cewa to muradu bi ruhi huna ma yahla bihi al-insan wal haywan wa sa'iri wa sa'iru dawati al-arwah abin da ake nuhi da rai a nan shi ne wannan abin da mutum yake rayuwa da shi da dabbobi da sauran abubuwa da halittu ya ce wakila inda murada bin ruh nau'in minal mala'ika wasu kuma suka ce ai ruhu wani nau'i ne na mala'ika kamar yadda yake cewa da nazar mala'ikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr to a takaice dai ruhu inda ake magana ita ce ruhu inda mutum yake rayuwa da ita idan shahidi ya mutu wannan ruhukin nashi shi za a dauka sai a sanya shi cikin tsuntsaye su rinka yawo da wannan ran nashi a gidan aljanna ka hanyar shi shi kuma wanda yake ba mutumin kirki ba shi kuma ran shi iyacan cikin wata rijiya wadda kamar wani kaso ne za a kai ta a rasa ta a ciki sai dai wannan ruwa ita ba tabbata ba a kan cewa wannan abin zai faru ruwa ba ta tabbata ba kenan ba ma tsawai ta magana a kai ba so da ruwaye malamin shari'a ce wata kata sai malam ke cewa ƙarar mu'allif wal imanu bi annal mayyita yuq'adu fi qabrihi wa tursalu fihi ruh hatta yas'aluhu munkarun wa nakirun an al iman wa shara'ihi thumma tusallu ruhuhu bil alam malam ke cewa ka sani cewa dole ne ka yi imani cewa lalle rai lalle mamaci yi ƙa'adu fi kabari za a tayar da shi a kabarin shi tashi tsauna wa tursalu fi hiru a aiko min a sa mai ran shi hatta ya tsaruhu munkaru wa nakirun anil iman munkar wa nakir guda biyu mala'ikai guda biyu zasu so su isko shi sai mai tambayoyi akan imani wa shara'ihi da kuma shari'a thumma tusallu ruhuhu ila Allah sannan kuma a huddaran hannu ba tare da yaji ciwo ba irin ciwon da ya ji a nan wannan hadisi ya tabbata akan wannan duk dan adam lokacin da ya rasu lokacin da aka binne shi za a turo mishi munkar wa nakir za a maido mai shi munkar wa nakir ya su tambaye shi to yaya marar buka idan mai imanin sai ce rabbi yamma ubangiji na shi yana ma dinuka me addininka sai ce dini na islam wa ma nabiyuka wane ne annabanka ya ce annabi na shi ne annan muhammad sallallahu alaihi wasallam to a nan sai a buɗe mishi gidan shi da wuta a ce mai inda mun same ka saɓanin haka ya ce da ka ga gidanka na a gidan wuta amma da yake kai mai imani ne sai a buɗe mai gidan shi da gidan aljanna yana jin kamshi da ni'ima ta aljanna har zuwa ta tashi kiyama idan kuma ba mummuni ba ne idan aka tambaye shi marar ruka sai ce ha ha la'adiri ce musamman magin ruka sai ce ha ha la'adiri musamman hannu a tambaye shi mallabin ruka wani ne annabinka ya ce ha ha la'adiri wannan wana magana ne a kan ko da ya haddace alkur'ani mai girma ya haddace dukkan da dattawa addini inda ya kasance babu imani a tare da shi akwai mulamunci a tare da shi babu ta da za a yi ba da amsa wannan tambayar da zama shi wanda ke nuna maka ba sanin karatun bane ba zai sa in kaje ka ba da amsa imaninka shi ne zai taimaka maka ba da amsa shi ya sa faɗin ya a matalla a kan mutum idan ya mutu malamai suke ta jan hankali a kan cewa ba wurin ta bane ba wurin ta bane tunda a cikin zancen da ake karantawa a ya a matalla ko ya abdalla ta ake idan mala'ika ya zo ya kalle ka ka gaya mashi addinin ka shine na musulunci annabin ka shine annabi muhammad bai da fa'ida a lokacin duk yadda mutum yake in dai ba mai imani ba ne ba in dai akwai mulamunci a tare shi bai iya ba da wani amsa ko da a ce ka gaya nawa ake neman su yi kalmar shahada wani lokaci wasu daga cikin mutane gashi nan suna iya yi amma kuma su kasa yi wani lokaci kenan kuma ai bai nuna maka cewa sun san da bane ko ko sun mance karatun sun sani amma kuma kawai ba a nuhace su yi ba akwai dalili wanda Allah kaɗai ya sani wani kuma ba su lama ne gani ya yi kayan shi wadda matsala a kan kenan ba wannan karanta mutum da za a zo a yi ba a saman kabari shi ya samu mutum ya ba da amsa shi ba imani kawai to ka imani da Allah ka kyautata ayyukanka wannan shi zai baka dama duk tambayar da za a maka a kabari ka ba da amsa ya ce wa ya arifin bayyitu za'ir izazara ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله mummuni yana shiga cikin ni'ima a cikin kabari fajiri ya shiga cikin azaba yadda Allah ya so mummuni a kabarin shi idan an kare mai tambayoyi sai ga wani mutum ya zo wurin shi wani mutum mai kyan sura yana kamshi sai ce kai kuma kai wane ne wannan sai ce aini ne amurka salih aini ne aikinka mai kyau na zo in ta ka hira hazuwar tashin kiyama ya ka zama da da shi yana maka hira idan kuma ba mummuni ba ne ba sai ga wani mutum mummuna mara kyau yana wari bai da daɗin zama ko ka ya ce kai kuma daga ina suwa ne ne kai kuma wannan ya ce ni ne amalukar sani ni ne ake kankamar sajo ni ne aka siffanta sa abi in zo in taya ka zama har zuwa tashin kiyama haka za ka azabtu da zama tare da wani banda ko mala'ikar da suke maka azaba wanda ita ake cima rayuwa ta barza guda uku ce rayuwa akwai ta duniya akwai ta barza akwai ta lahira rayuwar barza tana daga cikin rayuwar da imaninka da cewa ba komi ka sani ba ko ba komi ba zaka iya gani to imaninka da wannan shi ne zai sa ka yi imani da ita ita ma tana cikin rayuwa a imani da gaibi tunda akwai wanda zai zo ce ai mun je mun bincika kabari ba mu ga mutum ba tare da irin wannan abubuwa ai an ce kuma a kabari akwai kaza rayuwa ce ta barza ba rayuwa bace ta nan duniya rayuwa ce ta wata duniya daban wadda ake ce mata barza ita ce tsakani tsakanin duniya da lahira Allah ya ga dama kai ka duba wanda kake koma kasa kuma yace zai tara ka dama kuma haka yi ka da babu kai Allah ga dama sai yi kan a wata duniya ta barzakhi inda zaka je ka shiga cikin wannan ni'imar da Allah ya ce in ka imani zaka shiga ciki ko kuma azaba in ka rishin imani zaka shiga ciki kenan wannan abu ne wanda sirrin Allah ne shi kadai sanya ne abu yake faruwa mu dai mun yi imanin cewa haka ne saboda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana haka ina mata an gani abin da muka faɗa daidai Allah ba mulada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh